إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا ɗaya ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da kuma dai har yau ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar haka ne ko? muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram na dillatil ahkam in wani babi muke na'am babu kitali ahlil baghi ko an arfaja muna cikin babu kitali alil baghi baban da yake bayanin yaƙar 'yan tawaye umalan ya ce wa'an arfaja ibn shuraihin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga arfaja ɗan shurai Allah ya ƙara mashi yarda. Ƙala ce, Samitu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙuri, na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Man atakum duk wanda ya zo wurinku, ya same ku, wa amrukum jami'un alhali, al'amarinku yana game, kuna cikin jama'a, kun haɗa kanku. yuridu an yufarriqa jama'atakum yana so ya lallaba jama'aku ya maida ku gungu gungu ku zama wato gungu gungu gume gume kuna kiyayya da juna kuna gaba da juna faqatuluhu to ku kashe shi akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan hadisi magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi gaba yake ga shugabanni domin kisa da hukunci gaba ɗaya ga hannun shugabanni yake ba ana nufin jama'a ba a ana nufin shugabanni idan mutum ya zo ko da su shugabanni ba san da shi ba ana ya gaya musu domin duk wanda zai hana mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali ya raba kan mutane to ya kamata a tsawace shi sai an mai wa'azi an kira shi an nuna mai cewa wannan abin da yake baya da kyau ya saba mu koyarwa addinin musulunci addinin musulunci addinin zaman lafiya ne addinin kwanciyar hankali ne kuma mutane suna haɗa wuri guda ɗaya ra'ayinsu guda ɗaya fahimtarsu guda ɗaya tahiyarsu guda ɗaya suna son juna suna tallafa mu junansu to bai kamata wani ya zo ya ce ba daidai suke ba to saboda haka shugaba yana da dama ya ɗauki mataki ya dauki dokar da ya ga ta dace da wannan mutumin in ya kai a kashe shi sai a kashe shi in kuma ya kai a tsare shi sai a tsare shi to saboda haka kenan wannan ɗaya daga cikin hadisai da waɗanda suke nuna wato tawaye ga shugabanni baya da kyau bore ga shugabanni baya da kyau rishin biyayya ga shugabanni baya da kyau baya daga cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da mutane suka haɗa akan wani shugaba to duk wanda ya zo yana so wato ya raba kan mutane game da wannan shugaban da shugabancin da yake yi wannan abin da yake ba daidai bane ba koyarwa addini bane saboda haka a zanna ana cece ku ce ana ce gumi ana ana aibata shugabanni ba ya da kyau ba cikin koyarwa annabi bane alaihi salatu wassalam koyarwa annabi shine kai ladabi da biyayya ga shugabanka ko da ba shari'a Allah yake ba to kai mai ladabi da biyayya shine mafi alheri da ka mai tawaye domin ya tsaya haka nan baya shari'an Allah ya fi sauki da ka mai tawaye ba a san wa za a kawowa ba kuma kahin a sabke shi ba san irin wahalar da za a sha ba ba san irin kai ruwa ranar da za a yi ba ba san irin asarorin da za a yi ba sannan in ya sabka kuma tana yiwa kuma a zo maku da wani wanda ya fi shi ma tsanani da ɗandana muku fiye da abin da shi ya ɗandana muku na wahala ku kaga ke da an yi ba a yi ba to da haka kenan ladabi da biyayya ake yi a ci gaba da kuma jan kunne da wato nasiha da ainihin tunatarwa game da al'amuran da suke faruwa ta hanyar da addinin musulunci ya ce a yi muna ganewa ta hanya ta addinin musulunci ba wai ta hanyar kanka ba ba ta hanyar son zuciyarka ba a'a, yaya Allah da manzon shi suka koyar da mu za mu yi nasiha ga shugabanni ba irin haka ake zanna ce shugaba ya kaza ba yin haka khawarijanci ne ruji ne tawayi ne daga nan ka ce yayi kaza yayi kaza jama'a bai kamata ba bai mai yarda da shugabancin shi ba ba ai ko ka hau mimbarin juma'a kai ko ka hau mimbarin wa'azi kai duk ba daidai bane abin da ke daidai shine ka rubuta mai a rubuce ko kuma ka je ka same shi gaba da gaba in ba tsoro ba muna ganewa ko to da wannan nake tunatar da mu game da al'amuran da suke faruwa kwanakin nan tsakaninmu da Najeriya wannan al'amura da malamai suka sa kansu ciki bai kamata ba Ah, in ma za su shiga ciki to akwai ta yadda za su shiga amma bai kamata su sanyo talakawan Najeriya ciki kana magana abu ya faru tsakanin shugaban kasar Nijar da na Najeriya to sai kai magana kan wannan amma kar kai magana ka ce Najeriya ko ƴan Najeriya ko mu wannan ba daidai bane mu musulmi ne Najeriya da Nijar ƙasa guda ce arewacin Najeriya da Nijar saboda mu duk musulmi ne musulunci ya taso tun daga arewacin Najeriya har ƙarshen Nijar duk musulmi ne haka duk mutane guda ne in ba dan tura da suka zo ba da da hada muke garuruwa ne kawai yan uwan juna ne dukkanmu dan Najeriya yana da dangi Agadas dan Agadas yana da dangi Kano kuriyar dai Niger kenan yana da dangi da dama akwai wata hanya da aka ce fa tun daga Agadas har cikin Kano in ba yanzu da duniya ta zo ta yi abin nan ba in ka ta ba ka hawan kwalta tun daga cikin agaras har kano hanya ce sai dai kai ta ƙetare kwalta har sai ka shigo garin kano Hmm, ka shiga har cikin najeriya hanyar tana nan su mutanen da sun santa da motoci ba da ba daɗe ba ba wasu shekaru ne aka yi masu yawa ba hanyar tana nan duk me ya kawo wannan saboda al'umma guda ce addinin mu daya al'adar mu daya harshen mu daya to bai kamata a zo ana maganan cewa wani dan kaza da dan kaza dan kaza da dan kaza nan kabilanci ne musulunci ba ya san shi kamar yadda cikin mu akwai bara gurbi waɗanda suke kallon su- 'yan Najeriya wani abu akwai cikin 'yan Najeriya su ma gu- bara gurbi waɗanda suke kallon 'yan Nijar wani abu mutum nawa ne 'yan kwarori ne ba su da yawa cikin Nijar ba su da yawa cikin Najeriya ba ba su da yawa mafi yawan 'yan Najeriya kashi 80 da wani abu ko 90 da wani abu suna son 'yan Nijar. Haka ma 'yan Nijar. To menene kuma bai kamata a kawo irin waɗannan abubuwan ba. Bai kamata ba har malamai su shiga ciki su kawo maganar kabilanci. Ba daidai bane wannan. Duk wanda yake da irin wannan ra'ayin ma ya bar shi ba daidai bane. Mu al'umma guda ɗaya ne, al'adar mu guda ɗaya, addinin mu ɗaya. 'Yan Nijar da yawa suna Najeriya, 'yan Najeriya da yawa suna Nijar. mata da yawa masu aure suna Najeriya da yawa masu aure suna nan Nijar duk dan mararin da ka sani sai ka same shi da dangi da yawa katsina sai ka samu shi da dangi da yawa nan wajen nan wajen su shinkafa wajen su shega wurin su shi ne din dama na ce nan wajen in ba da turawa ba turawa da suka raba mu da haɗa muke gama muke babu wani abu ba wani bambanci tsakanin mu turawa suka zo suka raba mu wannan ba daidai ba ne da yawa daga cikin mutanenmu mahaifinmu babana jega tun yana ƙarami aka kai jega auren farin ba can ya yi shi cikin manyan ɗayan shi akwai wadda sunanta ma ta shega magajiyarmu ce babba sunan da ake mata kenan ta shega saboda can aka haife ta babba can aka haife ta magajiyarsu yan biyu ce su ma na bin yan biyu ne ita wannan ta shiga ɗin yan biyu ce ita ma can aka haife ta kuma ya yi yawon karatu Najeriya wurare da dama akwai wanda suka yi yawon karatun tare da shi diya bani labari yana dab da su na je na neme tarihi gaba ɗaya da ya bani tarihi ina rubutawa To saboda haka kuma duk zaka same mu haka ne mutane da yawa ah, 'yan uwan juna ne to bai kamata wani abu ya zo saboda wata haraka ta wannan harkoki ne na siyasa sai a bar shugabanni da shugabanni su yi abinsu bai kamata malamai su shigo ba kuma in sun shigo to su shiga tsakanin shugaban da shugaba kasa shiga tsakanin talakawa da talakawa don talakawa ba su yarda da shugabancin ma da ake musu a Najeriya ba ko ba su yarda da shi ba to bai kamata ba ce mun shigo cikin irin waɗannan abubuwa muna dumumuwa ya kamata mu jaye irin waɗannan dumumuwan da muke san da abin da za mu yi mai da suna addini addinin bai sha bamban ba addini guda muke dukkan musulmi ne Allah ya samu dace babu qitalil jani wa qatlil murtaddi baban da yake bayanin wato kashe dan ta'adda wa qatlil murtaddi da kuma kashe mai ridda aljani wato shine wanda ya yi yunkurin fada maka amma mutum da ya ganka ya fado maka ko ya duro gidanka ko kuma ga daji kana tafiya kana dauke da dukiya ya tare ka ya ce sai ka bashi ko kuma kana tare da matarka ya ga tana da kyau ya ce sai ya kwace ta to shi ake ce ma aljani to fada da shi qital ba ya- ba kashewa ba qital fada da shi don ka ka- ka kwaci kanka da gare shi domin kada ya kwace ma dukiya ko kuma ya kwace ma mi ya kwace ma iyalinka wa qatlil murtaddi da kuma kashe mai ridda mutumin da ya bar addinin musulunci shi kuma ba ya kashe ake ba kashe shi ake ana abdullahi bin umar an karba hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna malihi duk wanda aka kashe shi bayan dukiyar shi yana kokarin kare dukiyar shi fa huwa shahid fa yayi shahada rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito wannan hadisi wan nasa'i da imamun nasa'i wa tirmidhi da ainihin imamu tirmidhi wa sahaha kuma ya inganta shi na hadisi yana nuna halaccin yin fada da mutumin da yake son ya karbe ma wani dukiya ba da haƙƙi ba kuma dukiya ko ya kadanci sai in ka ga in ka kwatanta ta da ranka ba komai bace sai ka barta amma in ka ka kwatanta ta da ranka tana da yawa ai dukiyar nan na da yawa bari in dan gwada sa'a ta an gani muna gariya ko akwai sabanin malamai suna gani in dan kadan ne to bai kamata ba bai kamata saboda dukiya kadan ba a salwantar da rai ba ko a kashe ka ko kai ka kashe wanda yake so ya karbe ma dukiyar kadan ci kamata yayi tunda kadan ce to kakka yi kokarin wato zubar da jini haka nan saboda dukiyar da bata kai ta kawo ba shi kuma a wurin shi tunda dai ba ta ya bace ba wahalar shi bace to yana son ta sai ka bar mashi amma maganar malamai yawancin malamai gaba ɗaya cewa suka yi dukiyar koda ‘yan kaɗan ce. Mun gane ko? To bai kamata ba ka tsaya kai fada da shi. Yawa in ka ga mutunan nan fa in dukiyar karanci, in ka ga lalle lalle ya yi ƙarhinka, sau da shi shirye ke shi neman kuɗi yake yi ta kowace hanya. In sai ya kashe kai karɓe ma kuɗi, to yana son wannan kuɗin. Da kuma kaga kana kare kanka ne kai ya kashe ka. to in kaga alamar yadda daga bindiga ko ga takobi ko ga adda tare da shi kai ko babu makami tare da kai a san zaman lahiya shi ke kawo ba mutum ya ta yawon shi ba ruwan shi da makami yanzu nan da ya ka samu wani da wuka jikin shi domin za a yi da ita amma yanzu nan in in jamina muke ko adira muke ko abeshe muke cikin garuruwan kasar caji nan kowa yana da wuka nan kuma yana da wuka ga cinya in wagga ta lalace a ciro wata kowa nan yana da nan za ka ɗar mata da guntuwa mai kai tsaya da kuma doguwa nan wurin ga cinyarka da su da hada kuma mutane masu saurin zuciya da hada ya tashi nan da zaka ga an doko wuka ga an bi mutum da wuka yana ta gudu ana ta kewaye da shi da ko wallahi in ya kama ya caka mai ita zai dan da nan an kashe mutum in dai ba yanzu abubuwa lokacin ne da mu muka yi zama in dai ba yanzu abubuwa suka canza ba da can abun ba kyau na yi zama wani gida wata na ɗaya cikin gidan gidan shugaban garin ne mai gari ne shine mai garin garin kuma gidan mer ɗin garin ne shi mai gari ɗan shi mer ya yi zama cikin wata ɗaya ya ga zama ya mani yawa haka ina ta zama ya ce mani ba ni zuwa gonar shi in zan yin aiki don samu yan kudin kashi saboda zaman banza na ce mai balayi wani ya ko kwana uku ko huɗu ina zuwa wata rana za ni hita ya ce mani ina da wuka na ce tabi ya ce a sunan ba ba mutum ba yawo ba kana shiga daji kai kadai kuma Allah ya kiyaye taimake ni lokacin duniya lokacin tana zamna lafiya ba ta shan duk guziri na yana na aljihuna kagan wani ya hado shi kenan duk guziri na na taya makaranta da yana na aljihu da shi nake hita da shi nake kwanta da shi nake tashi da shi nake zuwa gona in yi aiki yace mana ya samu mana wuka in darma nan kuma in darma nan nace mai in ka bani ma ni ban sai ya zaje da ita ba ko ba saba da fada ba su dole sai an yi ko shi mun yi zama gidan limamin garin gaba ɗaya wani gari ne cikin chadi kaman kaman maradi ko da magaran yake manyan garuruwa to limamin garin gaba ɗaya da fistoli yake taya masallaci haka ma yake haka yake rike ta a sallah asuba wanda hannun shi kuma da da tarbi yana yana ja babban malami ne kuma malamin tijaniya ne shine shugaban tijaniya na garin gaba gidan shi muke mun kai kwana 25 cikin gidan shi da bindiga yake muka yi karin hali muka tambaye shi yace yace nan ba zaman lafiya yace kaga duk yadda nake limami wani yana kwado man da dan dahon asuba din nan yace kashe ni zai amma da ya ga bindiga shikenan tserewa zai mu kara gode ma Allah amma dai su ma na san yanzu abubuwa da sun rage sun canza domin cadi cadi ta yi ta yi nijar malamai na addini ana da malamai ilimi Allah ya ba su sai suke da malamai sun yi nijar gaskiya malamai ma dai kuma kuma kasan su inda suka kara sun samun ci gaba larabci shine yare cikin gari larabci ne yanzu cikin gari mai daga gana hausa kawai larabci ne sai dai larabci ne an an ɗauko hausa kowa an saci sai yara yan ƙasar gaba ɗaya da hausawa da faransanci dai akwai cikin larabci wasu kalmomi na larabci mota ba ta da suna da da larabci sai dai aka yi mata hikima a ce mata wacir wacir da larabcinsu soji ma ba ya da suna da larabci sai da ce militar polis ma haka na anta polis kaga ga larabci ga mi to bari mu ci gaba da karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi yana kokarin kiyaye duke shi da ya shahada idan hadisi yana nuna maka ka ba da kokari wurin kare kanka ka kwace ma dukiya da yadda za a yi dai ka yi kokari in ka ga abin ya haikarin ka to in kana ya yafewa ka yafe in ko ba ka yafewa ka haisan shahada din to sai ka tsaya mai ta daga da kai da barawan in ya kashe ka kayi shahada za ka samu sakamakon gida aljanna saboda mi saboda kana kokarin kare dukiyarka wannan yana nuna dukiya tana da muhimmanci a cikin rayuwa inda kariya wurin ba ta kariya baka samu damar kare ta ba aka sheka saboda ita Allah subhanahu wataala zai baka zai baka shahada ka samu gida aljanna kamar yadda wato hadisi ya tabbata ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ce ya kai ma'aikin Allah ka gaya mana cewa idan wani mutum ya zo yana so ya karbe mana dukiya ya zani mashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakka bashi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam to in yayi yunkurin kashe ni ba yayi fada da ni sai ya kwace wannan dukiya manzo Allah yace kai fada da shi ka ba kanka kariya ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam to ka gaya mani ya rasulullah idan ya kashe ni fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ya kashe ka kai shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah to in ni na kashe shi kuma wurin kokowa da shi ba manzo Allah ya ce gaba kai komi ba iya ta wuta kai da ranka baka ma Allah laifi ba shi kuma ya mutu ya ta wuta jahannam kawai kenan dukiya tana da mahimmanci kwarai Allah ya kare mu daga mugaye ƙanana da manya na gida da na daji duka Allah ya tsare mu daga gare su ba masu mugunta kuma wurin karbe mutane dukiyoyi Allah ya shirya su wa an imran bin husayn radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga imran dan husayn Allah ya kara mashi yarda qala yace qatala ya'la ibn umayya rajulan yala dan umayya yayi fada qatal shine fada shine alqital alqatl kuma shine kashewa qatala yuqatilu qitalan to yala dan umayya yayi fada da rajulan wani mutum fa abba ahaduhuma sahibahu sai dai daga cikin su ya cije daya shine fa abba yawma ya'dhu الظالم ala yadayhi ko fa abba ahaduhuma sahibahu sai daya ya cije daya fantaza yadahu sai cire mai hannun shi min fadihi daga bakin shi fanaza taniyatahu sai cire mai hakorin shi wurin ya cirke an cije shi ne wurin ya cirke hannun shi dan yatsan shi da aka cije sai biyo da sai biyo da hakorin shi auren shi faktasaba ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka luga da gudu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ai shari'a fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abbu ahadukum dayan ku yana cizo kama ya abbu alfahlu kamar yadda raƙumi amala in ya hauka ce yake cije mutum na irin abu ne kamar hauka da girman ku zai kuna faɗa kuna cizo la diyata lahu manzala yace babu diya gare shi an zidda mai hauren banza inda mi cizo ya yi shi kuma garin mi garin ya cirike dan yatsan shi saboda ya ya danta dan yatsan kam lalle cizon ya kai inda yake muttafaqun alayhi bukhari da muslim su karwato wal lafdhu li muslim lafazi kuma na muslim ne malamai sun yi sabani yala dan umayya da ya fada shi aka ciza ko ko shi ya cizo an dai ce fa abba ahaduhum al-akhara ko fa abba ahaduhuma sahibahu daya ya cije daya to waye cije wani yala dan umayya shi dai yayi fada to ba sani ba shi aka cije ko ko shi ya cizo to malamai suka ce abinda hadisi yake nuna waye aladin shi ya cizo shine ya cizo wurin wurin wancan ya cire dan yatsan shi sai bayo da hakurin shi muna ganewa ko abinda hadisi yake nuna mu cewa idan irin haka ta faru wurin ka kare kanka sai ka salwantar da wani abu wanda yana da biya a cikin jikin mutumin da kake fada da shi kare kanka ne kake yi kai ba ba da gangan kai dan ka salwantar mai da wannan abu to babu diya a ciki wannan abin da ka bata mai na jikin shi ko ijiyar shi ne ko abin nan ko haƙorin shi ne ko ɗan yatsan shi ne duk dai abin da in an taɓa mutum yana da diya to in ka taɓa mutum shi ka lalata ma mutum shi to babu diya a ciki saboda mai faɗa ne kuke yi muna ganewa ko ba wai da gangan ne ka kama shi ba musamman kamar yanzu wannan kaga shi aka ci abin nan cijin shi aka yi garin ya cire ke ɗan yatsan shi sai ya biyo da haure kaga ba hauren da ya bige ba yawa ɗan yatsan shi yana ƙoƙarin kare jikin shi ne shi zuwa ya akwai zahi wajen an jima ka sa yaron kai cije ka kai shi zuwa yana da zahi ko yaro ne ɗan kaɗan yaron kan ya cije ka baka san lokacin za ka kwaɗa mai mari ba ko ka yi dariya baka shirya ba kawai ka ji ya cije ka ya cije ba kunni kawarin mari kuma ya biyo da da rabin kunnan To saboda haka da yake nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu diya a cikin wannan to haka da za a yin kiyasin ire-iren shi wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal an karbo hadisi daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda ya ce qala abul qasimi sallallahu alaihi wasallam baban al-qasim ya ce bina annabi sallallahu alaihi wasallam Lau anna imra'an da a ce wani mutum ittala alaika ya leƙo ka ya leƙa ka a cikin gidanka bi ghairi iznin ba tare da izini ba ya leƙo ma gida kawai ya wuce ya ga gida bude ce bare leƙa ya ga ya gidan nan yake yana leƙe leƙen shi cikin gidanka fa hadaftahu sai ka jefe shi bi hasatin da ya karama tsakuwa ya kankara ya karama fafaqata ainihu sai ka iyaye mai ruwan ije shi ka bata mai ije shi kenan lam yakun alayka junah babu laifi akan ka da ba kamar Allah laifi ba domin shi ya ja me ya kawo shi leken gidanka ya kamata ya sallama ko in ka yi to ya ce wallahi gidan nan ne yana burge shi bai taba shiga ya ga ya yake ba ya san haka ba ta yi wa aka gare ya leka ba ba izini ba to duk wanda ya leke gidan mutum ba da izini ba wato da abin da ya same shi ta hanyar wannan leken da ya to shi ya ja maka shi wanda ya ji mai ciwo wanda ya jefe shi shi shi ta lalace wurin kalle kallan to ba da laifi wurin Allah muttafaqun alai bukhari da muslim su karwaito wa fi lafdhin li ahmad wa nisai wa nasai cikin wani lafazi na imam ahmad da imam an-nasai wa sahabu ibn ibn ibn ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bila diyatin lahu wala qisas babu diya gare shi kuma ba ya da qisasi ba abiyan diya kuma ba aramawa kuna ganewa ko yawa amma dan gida da guda mutum ya wuce haka ya kalla to babu wani abu saboda bai kamata a bar gida guda ba in mutum ya kalla ko da akwai iyali cikin gida to kai ka ja kai mai gidan da ka bar gidan buɗe amma mutum ya leko gida na na abin nan na rihe ka buɗa ko kuma yana kara ka kaɗan turo ka leƙa in zuru ijiyar ka haka in ka yi sa'a mari ka kawai in ka yi sa'a kenan in kuma baka yi sa'a ba amma dai malamai suka ce jifa ake yi da da hannu banda kaushu banda kibiya waɗanda ai banda tsayaye maka ijiya sai sun ji ma rauni ma saboda halbi ne da ƙarhi to ba su ake so ba yi ba dai da da kankara da ya tsakowa da hannu ka shefe mai kuma ka tsaya ka aje hankalinka sai ka ga kusan ije shi din saboda gobe kai ya ƙara gudar da ta rage mai kaga ba zai ƙara wannan kalle kallon da ma'ana dai hadisi yana nuna mana kallon gidajen mutane ba da kyau to haka ma in za ka gina abin nan gidan sama za ka yi itaci bene to ya kamata ka diba ka gani ka aza shi inda ba za ka leƙi gidan kowa ba inda yake gidajen mutane to ya kamata tagu- taga a yi sama da ita yadda ko dai me ake ba da ka ganin gidan mutane zamanin sayyidina Umar da babu benaye wani mutum sayyidina Umar ya ji labarin ya gina bene sayyidina Umar ya ce a je a rushe shi ina kallon gidan mutane saboda haka leƙen gidan mutane ba ya da kyawu gida sirri ne sutura ne ga mutum to bai kamata a leka gidan mutum ba in ma za a leka gidan mutum da izini in ana gini za a hau katanga ko za a hau sama a yi wani aiki to sai a nemi izinin mutane domin shirya mata su shirya su san cewa akwai masu aiki suna can sama suna aiki dan ba za su le- ba za su hito ba balle a gane su ba wannan shine koyarwa addinin musulunci wa anil bara ibn azib radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga bara da azib Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci anna hifdhal hawaiti lalle tsaran gonaki bin nahari da rana hawa su ne gonaki jami'in na ha'id ha'id shi ne gona ha'id asalin shi kalma ce ta shinge wanda ake gewaye gona da ita muna ganewa ko to amma abin da ake nufi nan gonai anna hibbal hawa'id lalle kiyaye tsaron gona bin nahari da rana ala aliha wajibi ne akan masu gona wajibi ne ga mai gona ya tsaron gonar shi da rana muna ganewa yawwa kenan in bai yi tsaro ba da abin da ya zo ya samu gonar shi to shi ya ja wa anna hifzal mashiyati bil layli ala aliha kuma lalle tsaron dabbobi da daddare ya zama wajibi ga masu su kenan kai da rana mai gona an kana tsaron gonarka ko da an sako basashe ba za su shigo gonarka ba saboda kana nan ko ba kanan mai gadin ka yana nan ba zai bari su shigo ba ko yawwa su kuma dabbobi da daddare dole ne a tsare su saboda haka bannan da suka yi da daddare mai kenan sai sun biya ta ko saboda mi saboda gona ba kowa kuma me ya kai dabbobi da dare ai da rana ake kiyo in dare ya sai a hakura ko dan dai ba su da hankali to ai kai kana da hankali mai su wajibi ne ka tsare su ka kiyaye su ka rehe su ka ɗarme su sai sa ya ta yi ka sake su kai kuma mai gona duk bannan da aka yi maka da rana to laifinka ne saboda mai wajibi ne ka sa a tsare maka gonarka idan aka yi maka banna ya nuna cewa baka sa tsaro ba haka baka doki abin da wani muhimmanci ba to bai kamata kuma mana duk bannan da aka ma ta banza ce kuna ganewa wa anna ala ahlil mashiya kuma cewa manzo Allah ya hukunci lalle wajibi ne akan masu tumaki ma asabat mashiyatuhum bil layl su biya abinda tumakin su suka samu suka bata da daddare sai sun biya To yaya yaya awaki da suke shiga gidajen mutane? Awakin mutane na, na makwabta. To yaya hukuncin su yake? Wajibi ne ga masu gidaje su rihe gidajensu. Ko haka ba? Wajibi ne. Tunda da gidaje suke shiga sai banna to a rihe gidaje. In ka bar gidanka buɗe akuyoyi suka zo ka shiga ka- ka- ka kuka da kanka. Kai kai laifi. To da ya kamata a ce gidanka na rihe. In yana rihe ba gidan da za su shiga. kuma su ma masu sako su in suka ga kowa na rage gida kaga ba su kara sakin su su ma koyoyin in suka ga duk gidaje rage suke ko an sake su ba su yi tawa zaman su su kuna ganewa na'am saboda haka kenan a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida wato wurin mu'amala tsakanin makiyaya da manoma makiyaya su yi kiyansu da rana su kuma masu gonaki su yi tsaron amma kuma gonaki ya ba su tsaruwa ko musamman jigawa jigawa tana tsaruwa jigawa tana da masu gadi ba ta da masu gadi inda ita ba killace take ba ita da ma kawai iyakoki ne tsakanin makwabci da makwabci ba ta da mai gadi amma nan dama hadisi yana magana ne akan gonaki waɗanda suke fadamu ne waɗanda ake mashinge a kewaye su Allah ya sa mu dace rawahu ahmad wal arba imam ahmad da malamai guda hudu suka rawaito wannan hadisi illa tirmidhiya sai dai imam tirmidhi wa sahahu ibn hibbana kuma ibn hibbana ya inganta shi wa fi isnadi ikhtilafun a cikin isnadin shi akwai sabani malamai sun yi sabani akan isnadin shi Saraka hadisi ne da aka yi magana a kan shi wasu sun inganta shi wasu kuma sun ce hadisi ne mai rauni. Wallahu ta'ala alam. Lokaci ya yi ku? An kara ku? Ko yana da yana?
rabi ake kira a yi da arba'in A to. Tambayi suna da yawa. Ina gaba da tsaya. Uku hadisin sun kusa karewa ba? Uku su kare. Bari a bar shi haka. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lalaku. Allah ka samu gyara Allah ka yi.
Allah saka da khair amma yake tambaya gartala yace yana da ƴan uwa mata wanda suke ciki guda to akwai da ta yi son shi da kula da shi misali da harkar ƴan uwantaka zumunci Na'am.
talaka ce amma duk wasu abubuwa za ta kawo mai ziyara ta mai da saura su ma wancan suna yi amma ida- ita daban ce yanzu Allah ba shi dukiya yake so ya kai cikin su abin nan ne haji sai ga shi ya so kai ta haji shi ne ce in yi haka bai laihi ba Ba ya goshi ba ce?
ya ƙoshi ce Babu wani abu. yana tambaya ya ce yana da yan uwa guda biyu mata to guda ta yi kyautata mashi Mm.
Cikin su ko?
suna ɗan dama a yan uwa to sai yana da yan uwa da yawa to amma cikin su guda ta yi kyautata mashi ba wani abu ke gare ta ba amma tana damuwa da shi haka tana kulawa da shi
da duk gidan shi don ai wani abu ta yi zuwa Yawa.
Mm.
ko wata hidima ta tashi gidan shi ko wata hatsaniya ko wani abin jaji duk ta yi kowa kulawa kuma shi yanzu Allah ya mai wadata shi ne yake so cikinsu ya ɗauke ta ya kai ta aikin hajji in haka bai bai- bai- wannan bai laifi ba ɗan uwanka ne da ba kuma ba ba cewa kai dole sai kai masa adalci daidai da daidai ba Mm.
ɗan uwa ne ɗayanka su ne da matanka su ne za ka daidaitawa haka amma yan uwanka wannan ba dole bane ka daidaita su kana iya ba wani wani ya hakuri saboda haka ba laifi bane dan ka fara da ita ajizawu al-ihsan illa al-ihsan haka ne Mm.
wanda ya gyara shi ma gyara mashi ake Allahu Akbar.
saboda haka ba laifi bane saboda jin dadin kyautata da take maka kai ma ka kyautata mata ka fara da ita cikin waɗanda za ka fara kaiwa aikin na'am wanga na biyu ya ce yana da mata har ta ɗau ciki bai cin arme to yanzu matsalar ta matsa ta tilasta mai ita dole sai an sake ta da ma ya ƙiya ta ce to bari ta maida mai sadaki don ya sake ta yayyayi ta ce ya ce a bari dai har a yau ta ce a ita a sake ta to sai ce mata tun da kin matsa ki maida mana sadaki na wannan sadakin da za ki maida mani ki ta yi na bar maki shi ki kula da cikin in kika haihu kuma zan gami zan maki ya ce to wannan in yi haka ya yi ba ko ya yi mutum da yake da mata tana da juna biyu rikici ya ta faruwa tsakaninsu da ita har ta kai ta ce ita kawai a sake ta ba ta zama ya ce shi ba ya sakin ta saboda juna biyu ta bari har ta yawo ita kuma ta ce a ba ta zama ita da Allah ga ma sadakin da ya ba ta saboda ya sake ta dan Allah ya sake ta ga sadakin shi shi kuma da ya ga dai abin ya kai haka ne sai ya ce to ya yarda amma ya yarda ya sake ta sadakin da za ta biya ta rike sai makanta hidima da sadaki a lokacin da za ta haihuwa in yi haka ne ya yi daidai ya yi abin da za a yi an sani shi kuma ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarta kuma ya ba ta kenan a yi a yi shaida kowa ya san cewa lalle ya ba ta abin da za a isar ta tsawon lokacin da za ta yi zaman abin nan jiran haihuwa haka ne idan ba sai kuma an kwana biyu ba ta dawo ta ce a ba ta kuɗi ba an na'am riga an bata wannan yayi ba matsala domin haƙƙin shi ne idan mace ta ce ba ta san miji musulunci ya ce dama ta biya shi sadaki Allahu akbar kuma ya ki karɓi ya karɓi sadakin kamar ya karɓa ne amma kuma ya bi- ya maida mata haka ne saboda ai shi za ya ɗaukar ɗawainiyar wannan cikin ha a yi shi sai a diba ga abin da ta bashi in ya isa mai yiwuwa jikka hamsin ne za ta bashi za a diba ga in ko ɗari da waya ne ta bashi dai da yawa amma tunda tana so tunda tana so wata mace da da da da ta matsa a sake ta ta matsa ta matsa ba ta san miji ta matsa shi ko miji ya ce ba ya saki da ya ga ta matsa shi ya ce to kin biya ni sadaki ta ce gaban alƙali ƙari ya ce nawa ne aka yi sadaki ya ce jika ɗari ta ce ita ta ma ba da ɗari uku
lallai ba su a ta ka ba da eh kwarai kwarai ba su kuma ta bada sai da su take rabe da su la hawla wala quwwata wala insha Allah abun da ba Allah ya sa mu dace saura ko akwai wata mala a yayi to bismillah yawa ita kuma take tambaya ta ce irin wannan anniversary da ake na shekara ya juyo na sallah ko kuma na mutum shekarun haihuwar shi ko arman shi da mata to ita gato take yi tana saidawa to in mutum ya zo ce a yi a yi mashi wannan gato na shekarun shi sun juyo anniversary ko na wannan shekarar in ta yi ba komi don ta sako samu miya idan kin shiga shekara na rayuwa ko na aure ko na ɗanka ko na ɗiyarka ko na samun aikin ka mutane duk sun fada da abin don an yi akwai gato da ake yi rubuta sunan mutum da shekarar da wani wane ne a zuwa sa kendar sama ya ta a zuwa bushe
kawa da kawa da sannan a yanka a zuwa a ci me wannan duk shirme ne al'adun bature ne gaskiya ne Ladin arna ne ba namu bane. To ita wata mace gatan ne take yi. In in kika yi duk wanda yazo inda ya ce miki abin da za a yi ne to kin taimaka mashi ke.
Allahu akbar Taimako ne alal ismi wal udwan.
na'am
Musulmi kullum ya tana shekarun shi sai ta istighfari.
gaskiya ne Allahu akbar Kuma ya diba ya ga me yayi baya mara kyau. To ba nan gaba kuma me ya kamata yi? Ba ba murna za ka yi ba murna tuni. Murna Allah ya ce ma dan aljanna. To kana farin ciki. Sai baka san ina ne makomaka ba.
Allahu akbar a daidai wani wannan al'ada ce ta bature wanda da da kahin kashi da sai an daɗe sai turawan sosai wanda suka yi zama france sai sun zama turawan cikai shekarun talatin da suka wuce ba za ka ji mutane na wannan abubuwa sai sai wanda ya zama can ya- abin ya riga ya shiga jinin shi amma yanzu kana ga wani wani konan kokota na bai taɓa zuwa ba.
ya biya dan dai mala ne yake amma duk shekara saboda yana da kuɗi kyau sai ya ma Asha.
matan shi sai ya ma kanshi sai ya ma ɗan shi Mm.
nan baya da kyau al'adun turawa ne manzo Allah ya ce man tashabba bi qaumin fa huwa min Allah ya kiyaye mu Allah sa ka da khair ba ƙara lahiya
na'am ya yi zunubi a yana tambaya me hukuncin mutumin da ya zange wasa da al'aurar shi a ainihin ruwa suka hito mashi ya saba ma Allah zunubi ne bai da kyau na'am mutum ne aka aike shi sayan wani abu shi kaya ke da ya je wurin mai shagon sai ya ce da Allah a rage mai dala ishirin kuma aka rage mai da aka rage mai sai ya ce da Allah a bai wancan biskit din mai kuma aikin shi ne aka ya kashe kuɗin wai sai bambam ko ya sai cokola ko biskit ko kuma ya sau bakin abin nan shayi da dai kuɗin ma'ana ko ya sau sukari ya dai kashe ke kuɗin sai hukuncin shi wannan mun sha faɗa irin wannan cewa asali dai kudin na wanda ya aiki ka ne amma kamar dala ishirin ana diba ga wa ya aiki ka ishirin wurin shi mije ce in ba komi ba ce to kai ma baka da komi in kuma komi ce wurin shi to ya kamata ka nemi izinin shi ko ka gaya mashi amma in ishirin wurin shi ba wani abu ce kawai sai ka kyale shi saboda ko ya ji ma ba an sutta zai haka nan nan dai bai halitta kai kai yadda kaga dama da dukiya wani ba sai da izini shi to amma ana diba ga yawan ta ko karancin ta in ba ta da yawa shikenan ka ci buris in kuma tana da yawa to ba baci ka ci ba in shi wurin shi abu ne mai yawa in wata mahaifiyarka ce ko kuma wata magajiyarka ko wata mace ta aike ka ita jikkan nan ma da kyar ta samu ta gani in ka gaya mata ka, ka samu jikka ba 20 ka kashe 20 din ka gobe ba ta aiki ne ka tausaya mata ba za ta gani saboda tana son kuɗin tana da muhimmanci gare ta na'am macen da ta yi cikin shege ta zo wurin haihuwa sai Allah ya mata wa'adi mai hukuncinta in ta tuba in ta tuba daga aikin da ta yi bayan ta yi wannan mugun aikin ta samu shahada ko bata tuba ba to lamarin tana wurin Allah musulma da ce kuma ba abin da zai hana ta shiga aljanna sai in Allah ya hana ta kawai saboda aljanna ta Allah ce ina ba ta hana mutum ya shiga aljanna sai dai galibi duk wanda ya mutu yana yi bai tuba ba to lamarin shi na karkashin sha'anin Allah in Allah ya ga dama ya yabe mishi in Allah ya ga dama ya ya kona shi da wata jahannama na'am a'a wani lokaci ko ko kullum ma ba sai ba koyi halitta mutum ya sai kayan kaya wurin yan gwangwani me zai hana wa gwangwani sana'a ce sana'a ce mai tsafta sana'a ce ta halaliya sai mutane sun bata ta kuma duk kowace sana'a akwai bata gari kowace sana'a saboda haka tunda baka sani ba a, bak- baka tabbatar da cewa kayan sata ne zaka sai ba kaga kenan asalin su na halal ne zaka sai sai dai ka ka- ka zangi kana jira ka nemo kai na kake ba dai asali sana'a ce mai kyau kuma a, ko ina akwai ba ta gari akwai wanda zai shigarta kawai shi na sata za a zangi kawo mishi ko kuma wanda za a shigarta na na kirki ne in ma ya san na sata ne ba ma ya san su. kaga haka ne cikin sana'a duk kowace sana'a akwai mutanen kirki akwai duk su suka yi yawa mutanen banzan yan kaɗan ne Allah ya ƙara gyara mana halaye sun ci halal hukuncin mutanen da suke amfani da wibi sai gindin wuraren da ke gare shi suna amfani da shi kamar suna jawo shi suna sata shi kuma masu wurin suna gani ba su musu magana to me hukunci ba da hukunci ya halitta inda ana kora ne to kenan bai halitta ba amma tunda ba kore ka ba an ganka kana ta yi ba wanda zai ma magana kenan ka ci bati man taraka bati sullan zai karatun bahaushe inda mai mai kayan yana gani bai maka magana ba ne na'am a ina ba su tare a arabu ba ga tunda ba mata yi bace ba ya riga da ta bace shi ta rabu da miji sai ta yi wasiya ga ɗiyanta cewa in ta rasu bata yahi miliyan ba in suka bashi wani abu cikin dukiyarta dama dai ba ya da gadanta tunda an rabu ba babu aure tsakanin su babu gadanta sai hakkin ɗiya shi kuma kayan ɗiya ba nata bane na nas- nasu ne ta riga ta rasu sun zama na ɗiya idan ba ta da yancin ta ta hana ɗiya kuma ba ta nan kuma ba a hana alheri kuma su ubansu ne hana wannan alheri yanke zumunci ne kuma saba ma uba ne komi yana iya samuwa kamar yadda yake wajibi a mata biyayya shi ma wajibi ne a mashi kamar yadda wajibi a kyautata mata ita ma shi ma wajibi a kyautata mashi wannan bai kamata ba shi wannan wasiya ce wadda ta saba ma Allah wasiya ce wadda ba a aiki da ita saboda uba uba ne mahaifi ne shi ma kamar yadda take mahaifiya haka kenan duk wanda aka ba dukiya aka raba gado aka ba kowa dukiyar shi kowa yana ya dauka ya ba mahaifin shi babu sabon Allah a ciki kuma ba a saba mata ba ita na'am akwai waɗanda suke bara addu'a kan waɗansu matsaloli ko kuma sabuwa da suka taso suka sa su gaba na fata Allah subhanahu wataala ya sa su samu waɗannan abubuwa kuma tsoro ne suke ji Allah ya kare su Allah ya biya mana duk bukatun mu gaba daya Allah ka shaye mana hawayen mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allah fitintunan da ke faruwa kasashen mu Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka kara mana son junan mu da hadin kan mu ya Allah da tallafa junan mu da taimaka mu junan mu Allah ka yayi mana duk matsalolin mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah Allah ka shirya mana ƴan ta'addan mu da ƴan bindigan mu ya Allah da barayin mu na gida da na daji ya Allah aika aikan da barayi suke a cikin wannan lokacin da muke ciki ya Allah ka kawo mana karshen shi ya Allah Allah ka kawo mana maganin shi ya Allah sace sacen su yayi yawa ya Allah Allah ka kawo mahita ya Allah Allah ka kawo karshe ya Allah bayan Allah da ake dauke ma ababen hawan su motocin su da motunan su da dukiyoyin su da salulolin su Allah subhanahu wataala ka bayyana waɗanda suka dauka musu Allah ka tona musu asiri ya Allah Allah ka sa a gane su ya Allah kuma Allah ka kara musu hakuri ya Allah Allah ka sa ya zama kafara a gare su ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka taimake mu ka sa mu kare da duniya lafiya gafarta mana zunuban mu gaba daya Allah Allah ka kawo mana karshen zaman banza da zaman kashe wando ya Allah da ya mana yawa ya Allah Allah ka kawo mana karshen tsayawa kasuwa da muke ciki ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka tada mana kasuwancin mu ya Allah Allah ka farfado mana da kasuwancin mu ya Allah Allah abin da ya mutu na kasuwanci Allah ka raya shi ya Allah wanda ya lalace Allah ka gyara shi ya Allah wanda aka bari ya Allah ka maido shi ya Allah Allah ka maido mana harkoki na alkhairi ya Allah ka maido mana harkoki da huddodi na alkhairi ya Allah Allah ka maido mana kasuwanci mai yawa mai albarka ya Allah wanda za mu samu kuɗi masu yawa masu albarka ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kare mana lafiyar su ya Allah Allah ka ba su damar tsaron mu ya Allah da mu da su gaba da duka Allah ka kare mu ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga sharrin masu sharri ya Allah Allah ka kare su daga makircin masu makirci ya Allah Allah yan uwan mu da suke kasar Falastini suna shan wahala ya Allah ka musu karshen wannan wahala ya Allah Allah ka kawo ƙarshen sharrin Yahudawa da bala'in su ya Allah Allah ka kaskanta su ya Allah Allah ka nakasa su ya Allah Allah ka talauta su ya Allah da su da waɗanda suke goyon bayan su ya Allah da su da waɗanda suke taimaka musu ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su gaba da ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya waɗanda suke kula da karatun da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu gaba da ya Allah masu nema aiki cikin su Allah ka ba su aiki mai albarka waɗanda suka samu Allah ka ƙara mai albarka waɗanda suke neman kasuwa ko aiki Allah ka ba su ya Allah kuma Allah ka sa musu albarka a cikin rayuwarsu ya Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ka sa mai albarka ka ƙara mu dukiyar shi albarka Allah ka yawaita mana ire-iren shi ya Allah Allah ka saka mana da alkhairi ya Allah malamai da almajirai da masu kuɗi da talakawa gaba ɗaya Allah ka saka mu kowa da alkhairi Allah ka yayi mu kowa matsalar shi ya Allah Allah ka kawo mana saukin tsadar rayuwa ya Allah Allah ka kawo mana saukin tsadar rayuwa ya Allah ya Allah ka kawo mana saukin tsadar rayuwa ya Allah Allah ka mana sakayya da gidan aljanna Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah da manyan mutane ya Allah da kananan su ya Allah duka Allah ka shirya su ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya ita ce gaskiya ya Allah ka ba mu ikon yin aiki da ita ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon yin watsi da ita ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka jiro kun ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين